أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wata ya kare ko an shiga muharram ko da saura 28 to yau 28 ga watan zulhijja hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya daidai da bakwai ga watan 8 shekara ta 2021 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka wato majalisin mus'ab bin umair da ke cikin unguwar hausawa zurat a cikin birnin kano domin ci gaba da karatun littafin muqaddimatul iziya na malam abul hasan ashadili rahimahullah inda muke bin sharhi da ƙarin bayanin doktor kuma profesa muhammad mansur sokoto hafizahullah ta'ala a cikin littafin safatuhu rabbil bariya wannan kuma shine darasi na 59 a darasin da ya gabata mun yi karatu ne a abin da ya shafi wutiri kuma har yanzu muna cikinsa inda aka yi maganar muka tattauna game da hada hadisan na na aisha da ta yi maganar annabi baya karawa a raka a goma sha daya a ramadan ko a wani watan da ba na ramadan ba da kuma ruwayarta ta yana yin raka'a goma sha uku inda malam ya tattara ya mana bayani game da ainihin wato yadda za mu fahimci waɗannan hadithai guda biyu ba cin karo suka yi da juna ba sannan bayan nan shin sharaɗi ne sai shafa'i ya gabaci wuturi shi ma wannan shi ne ƙauli ne na malikiya sannan wasu daga cikin ƙauli ne kuma daga aka samu daga shafi'iya cewa wutiri da raka'a ɗaya to baya kasancewa har sai shafa'i ya gabace shi shi wannan wutiri ɗin to mun tattauna shi ma game da wannan sannan wajabcin bambanta tsakanin wutiri da sallar magariba sannan malam ya mana bayani game da alkunuti cikin wutiri shi ma mun tattauna a kai sannan da ɗaga hannu lokacin da ake yin du'a'ul qunut a cikin wutiri sannan kuma mun tattauna game da shin a iya yin nafila bayan mutum ya riga ya yi wutiri sai kuma ya farka cikin dare zai iya yin nafilfuli ko kuma tun da ya yi wutiri shikenan ko da yana jin nishaɗin yin nafilfuli ba dama ya yi sai dai kawai ya tara a wani daren shi ma mun ji maganganun malamai mun ji akawal har guda biyu da kuma zancen da ya zama shi ya furin jaye cikin zantuttukan guda biyu duk malam ya gaya mana sannan abin da ake karantawa a cikin wuturi shi ma mun karanta inda muka karanta ruwayar sabbi hisma rabbikal a'la da qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad da kuma bayanin da malam ya mana cewa ƙara kula'uzai din ruwaya da ta zo da su bata inganta ba sannan maimaita wuturi ya halatta a maimaita wuturi ka yi wuturinka a farkon dare sai kuma ka farka ƙarshen dare zancen da ya furin jaye shine ka iya yin nafulfulinka a ƙarshen dare to in ka sake yin nafulfuli sai za ka iya maimaita wuturin ko kuma ba za ka yi ba domin akwai ruwayar ku sanya ƙarshen sallolinku na dare su zama wuturi to shi ma mun tattauna game da ainihin wato wannan matsala cewa mutum zai iya yin nafulfulinsa kai tsaye amma ba zai maimaita wuturi din ba domin kuma shiga cikin bayanin rama sallar wuturi idan mutum sallar wuturi ta kufce masa saboda bacci ko mantuwa idan ya farka shi zai iya rama wannan wuturin ko ba zai rama ba shi ma mun karanta bayanin da ainihin wato malam ya kawo mana ana to gabar da za mu tashi shine kam ya qadil wutir idan mutum zai rama wuturin kenan kaga akwai maganar halaccin rama sallar wuturi to idan mutum zai rama wuturin kam ya qadi nawa zai rama qala al muallif rahimahullahu ta'ala kam ya qadil wutir a doktor yake cewa idan mutum zai rama wuturin raka'a nawa zai rama عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام من الليل أو مرض صلى بالنهار ثنتي عشر عشرة ركعة أم المؤمنين عائشة الله يكارا متى داتتي النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتي idan ya yi bacci da daddare ko kuma ya yi rashin lafiya cikin dare bai samu damar yin sallolin da ya saba gabatarwa ba na dare sallabin nahari sintai asharata raka'a to da rana sai ya raka'a goma sha biyu wannan hadithin imam muslim ya fitar da shi hadithi na 746 wa qad ulima anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam kana yusalli min al-layli 11 raka'a kuma an riga an sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin raka'a goma sha ɗaya ne da daddare fa'ulima an na ƙaba alwitir to a nan sai aka gano cewa lalle rama wutiri in dai da rana mutum zai rama wutiri ya kunu shafa'an to wannan wutirin zai mai da shi shafa'i ne an gane domin kaga annabi yana yin raka goma sha ɗaya raka goma sha ɗaya kaga wutiri ce to idan yana yin raka goma sha ɗaya ran da rashin lafiya ko wani dalili ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu yi cikin dare ba an tabbatar da yana rama su da rana amma ya tashi ramawa da ranar sai ya raka a goma sha biyu ba sha ɗayan ba in ta in za a rama da ranar sai ta koma nawa shafa'i sai yake cewa faman kanar adatu hul'itaru bi wahida wanda al'adarsa in zai yi wutiri da raka'a guda ɗaya yake yin wutiri to sai bacci ya sa bai samu yin wutiri ba ko mantuwa har sai da gari ya waye rana ta fito sai tuna ai jiya da daddare fa bai samu yin wuturinsa ba saboda rashin lafiya kuma wuturinsa raka ɗaya yake qada minan nahari to zai rama wannan wuturin da rana raka'a ta ne amma raka'a biyu zai ba ɗayan an fahimta wa man kana adatuhul itaru bi thalathin wanda kuma al'adarsa wuturi in zai yi raka'a uku yake yin wuturinsa qadaha arba'an to sai in ya tashi rama sai ya rama raka'a nawa hudu wa haka za haka dai wanda wuturinsa da raka'a biyar yake in ya tashi da rana tun da ya makara bai sami cikin dare ba in ya tashi nawa zai shida wanda kuma wuturinsa raka'a bakwai ne in ya tashi nawa zai haka shine ma'ana wa haka haka mutum zai ci gaba da yi kenan in dai ya zama ramuwa kuma da rana zaka rama shi to sai ka mai da shi shafa'i ba wuturi din ba ma'ana sai ka ƙara raka ɗaya in ɗaya kake sai ka yi biyu in uku kake sai ka yi hudu wannan ka koma cikin sayo fiqh sunna na abi malik mujalladi na ɗaya shafi na 348 wa yustahabbu al-mubadaratu bi qada'ihi qabla adh-dhuhr kuma an so gaggauta rama wuturi din kafin sallar azhar an so in mutum ya tuna bai samu yin wuturinsa ba cikin dare ko rashin lafiya zazzabi bai samu yin sallar wuturinsa ba cikin dare to an so in zai rama shi da rana ya gaggauta yin sa kafin azhar li yuktaba lahu ajra salatihi bil layl domin a rubuta masa ladan sallarsa ta dare fa an umar bin al-khattab radiyallahu an qal an karbo daga umar bin al-khattab Allah ya kara masa yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce man nama an hizbihi aw an shay'in minhu duk wanda yayi bacci bai samu damar yin hizfinsa ba wato hizb abinda mutum ya saba tashi cikin dare yana karantawa a cikin sallah wani za ka gan ya tashi yakan yi hizfi biyu a cikin ainihin wato a cikin sallarsa ta dare wani ya tashi kila yana iya yin hizfi shida ya danganta wani hizfi daya to abinda mutum ya saba yi na nafulfulinsa na dare da abinda yake karantawa a ciki sai ya zamto bai sami yin wannan nafulfulin cikin dare ba aw an shay'in minhu ko kuma bai sami yin gaba ɗaya ba sai wani ɓangare daga cikin abin da ya saba karantawa ɗin ƙila ya fara yi sai kuma jikin nasa ya yi nauyi saboda bacci ya ci kansa sosai ko kuma saboda rashin lafiya sai ya zamto ƙila hizifi shida yake da kyarye hizifi uku sai ya bar shi haka to kaga idan mutum ya tashi fafara ahu sai ya karanta wannan hizifin nasa da ya saba karantawa cikin dare ko kuma ya ƙarasa karanta hizifin da ya saba karantawa cikin dare fi ma baina salatul fajr wa salatul salatul zuhur cikin tsakanin sallar asuba da sallar azhar kutiba lahu ka anna ma qara'ahu min al-layli za a rubuta masa cikakken ladansa kamar ya karanta wannan hizifin nasa cikin dare da ya saba to kaji hikima da ta sa aka ce an so ka gaggauta rama wutirin kafin azhar domin kana da hadithin da ya nuna in dai ka yi ƙoƙarin rama wutarinka kafin azahar to za a rubuta maka kamar cikin dare ka yi shi idan ka kaga lokacin ya riga ya wuce an azahar ta yi sannan ka zo za ka rama to za ka iya ramawa tun da an ba da ƙofar ramuwa ɗin sai dai kuma waccan falala ta kubuce maka mako wannan hadithi imam muslim ya fitar da shi hadithi na 747 wazahiru zancen da ya fi bayyana a cikin wannan magana annahu taharidun alal mubadara lalle wannan magana kwadaitarwa ce da zaburaswa alal mubadara ta akan yin gaggawa din wato gaggauta rama ita ainihin wato sallar wutiri din wa yahtamilu anna fadl al ada ma al mudha'afati mashrutun bi khusus al waqt kuma wannan zai iya zai iya daukan ma'anar anna fadl al ada wato falalar bayar da shi wuturin a lokacinsa ma'al mudha'afa tare da rubanyar ladan mashruɗin bi khususil wakati sharaɗi ne da keɓantaccen lokacin da aka ce a yi shi kenan cikakken lada da rubanyar ladan yin wuturi din yana samuwa ne in aka yi shi a lokacin da aka keɓanta aka ce a yi shi a lokacin to sai mutum ya samu matsalar bacci ko ya samu matsalar ainihin wato a rashin lafiya bai sami yi ba sai da gari ya waye to kaga shi yana cikin manna ma'anin salati aw nasiha ainihin wato an yusalliha idza zakaraha da sauransu kaga ya shiga wannan da haka zai samu wannan rubanyar ladan zai samu wannan falala din wannan ka koma cikin sayo fiqh sunna na abi malik mujalladi na shafi na 348 naqalan an hashiyati siyuti ala nisa'i shi ma ya ciro wannan maganar daga wato hashiya ta suyuɗi da ya yi wa annasa'i mujalladi na uku shafi na 259 a hakamu salatul idain yanzu an gama maganar sallar wutiri sai kuma hukunce-hukuncen sallar idi idin karamar sallah da babbar sallah alal musannif mawallafin littafin iziya abul hasan ashadili ya ce athaniyatu sallah ta biyu cikin sallolin nafila masu ƙarfi mina sunanil mu'akkara daga cikin sunnoni masu ƙarfi salatul idain shine sallar idi guda biyu sallar idin karamar sallah da babbar sallah wa hiya sunnatul mu'akkadatun wannan sallar idi sunna ce mai ƙarfi fi haƙƙi man talzamuhul juma'a a haƙƙin duk wanda zuwa juma'a ya zama masa dole duk wanda zuwansa sallar juma'a dole ne to wato sallar idi a kansa sunna ce mai ƙarfi mustahabbatun amma sallar idi mustahabbiya ce fi haƙƙil abdi a haƙƙin bawa wal musafiri da matafi wal mar'ati da mace domin su sallar jam'iya wato sallar juma'a ba lazimi bace a kansu ikhtalafa al fuqaha fi hukmi salati al idain malai yace malamai masana fiqhu sun yi sabani game da hukuncin sallar idi guda biyu ala thalathati aqwal sun yi saɓani a kan maganganu guda uku alƙaunul awwal ƙauni na farko an na sunnatul mu'akkada akwai malaman da suka tafi akan cewa sallar idin babbar sallah da ƙaramar sallah sunna ce mai ƙarfi wa huwa mazhabul imamain wannan kuma ita ce mazhabar manyan malamai guda biyu malik wa shafi'i imamu malik da imamu shafi'i su sun tafi akan sallar idin ƙaramar sallah da babbar sallah sunna ce mai ƙarfi واستدلوا بالاحاديث sun kafa hujja da hadithai allaci tadullu ala fardhi salawatil khams amma hadisan da suka kafa hujja da su duk suna nuni ne akan farillancin salloli guda biyar duna gairiha ba wasu sallolin ba wato hadisan da suka yi hujja da su duk suna nuna farlancin wato wajabcin yin sallolin farilla guda biyar a zahar la'asar magariba isha asuba duna gairi ha'a ba wata sallar daban baban da wannan mithla mastadallu biha misalin abin da suka kafa hujja da shi fi adami wujubil wutir wato a cikin rashin wajabcin wutiri kamar can mun karanta shin wutiri wajibi ne ko ba wajibi bane to mithla mastadallu biha kamar irin abin da suka kafa hujja da shi fi adami wujubil witr a cikin rashin wajabcin wutiri wa minha daga cikin hadithan akwai hadithu dalha bin ubaidillah dalha bin ubaidillah fi rajul alladhi jaa yas'alu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam game da mutumin da yazo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai fa qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi khamsu salawatin fil yawmi wal layla salloli guda biyar ne na farilla a cikin yini da dare qal sai wannan mai tambaya ce hal alayya gairuha banda waɗannan sallolin farilla guda biyar akwai wata sallar ta wajibi a kaina fa qala la annabi ya ce a ba wata sallah ta farilla akan ka banda waɗannan sallolin farilla guda biyar illa an tatawwa'a sai dai in zaka yi nafila fa qala ar-rajul sai wannan mutum ya ce wallahi la azidu ala hadha wala anqus ya ce na rantse da Allah ni kan ba zan ƙara a kan salloli biyar ɗin nan ba kuma ba zan rage ba iya su kaɗai tun da su ne na wajibi na farilla na dole to su kaɗai zan yi faƙala sallahu alaihi wasallam annabi ya ce aflaha in sadaka ya rabauta idan ya yi gaskiya in hadda gaske ke to ya rabauta wannan hadithi imam al-bukhari ya roto shi hadithi na sha ɗaya imam muslim hadithi na arba'in da shida na biyu hadithu ibn abbasin hadithu abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya aika Mu'az zuwa kasar Yaman qala sai yace innaka taqadumu ala qaumin min ahli alkitab yace hakika kai zaka gabaci wasu mutane ma'ana zaka je wajen wasu mutane ahlul kitab fal yakun awwala ma tad'uhum ilay ya kasance farkon abin da zaka kirawo su zuwa ga reshi ibadatullah shine bautar Allah fa'iza arafullaha idan har sun san Allah fa akhbiruhum sai ka ba su labari annallaha qad farada alaihim khamsa salawatin Allah ya farlanta salloli guda biyar a kansu fi yawmihim wa lailatihim a daren ayinin su da daren su alhadith wannan hadithin shi ma Imam Bukhari ya roto shi hadithi na 1395 Imam Muslim hadithi na 19 wannan kaga duk aqwal ne da suke nuna cewa sallar idi musunna ce mai ƙarfi ba wajiba ba ga hujjojinsu domin sallolin farilla su ne salloli da muke yi guda biyar kullum alƙaunin fani kaga wannan shine mazhabin malaman farko imamu malik da imamu shafi sun tafi akan sunna ce mai ƙarfi sallar idi ƙauli na biyu annaha fardu kifaya akwai malaman da suka tafi akan cewa sallar idi farilla ce ta kifaya wasu musulmin sukan isar wa wasu yajibu iqamatuha ala al-ba'd lalle wajibi ne wasu su tsaye da sallar idi wa tasqutu anil baqin sai kuma farillancin sai ya saraya akan ragowar amma kar a ce gashi lokacin sallar idin karamar sallah ko babbar sallah gaba ɗaya garin Kano misali ba wanda ba inda ake sallar idi wannan laifi ne amma sai aka samu wasu sun fita sallar idi wasu kuma ba su samu zuwa sallar idi ba wanda suka je sun ɗauke wa waɗanda ba su je ba وهو مذهب الإمام أحمد وأن مذهب أتت إمام أحمد رحمه الله لأنها إمام أحمد يتي دومين تسلر إيدي من شعائر الإسلام الظاهرة تنا daga cikin alamomin musulunci na fili mithlul azan kamar dai kiran sallah na daga cikin alamar da take nuna nan garin akwai musulmi a ga babbar sallah ta zo an ji an yi sallar idi karamar sallah ta zo an ji an yi sallar idi walidhalika la tuqamu illa jama'a dan haka ne ma za ga ba a yin ta sai a jam'i sai cikin jama'a wa tuqamu kuma ana tsaye da ita ne fi sahara a cikin fili wato ba a cikin gini ba wa ma kana dhalika sabiluhu fa huwa fardu kifaya to duk ibada da ta zama irin wannan tafarkin ake bi wajen yin ta to ta zama farilla farilla ce ta kifaya wasu kan daukewa wasu wasu kan isarwa wasu da haka wannan shine mazhabin Imam Ahmad farilla ce amma farilla ce wadda take ba akan kowa da kowa ba wasu suna iya daukewa wasu alqaulu thalith sai kauli na uku annaha wajibatun wujuban ainiyan malamai na uku suka ce ina ai sallar idi karamar sallah babbar sallah farilla ce wajiba ce kuma wajabci irin na sallar azahar la'asar magariba isha asuba farilla ce ta ainihi ala kulli muslimin akan kowane musulmi hurrin ɗa zakarin namiji ƙadirin alal itiyani ilaiha wanda yake da dama da iko na lafiya zuwa sallar idi din wa ya afamu idza taraka kuma ya tafka laifi in yaki zuwa sallar idi min duni uzrin ba tare da wani uzuri ba wa huwa mazhabu abi hanifa wannan kuma ita ce mazhabar imam abu hanifa wa ikhtiyaru shaykh islam wa shaykh islam shaykh islam wa ibn uthaymin rahimahumullah wannan kuma shine ra'ayin da ko kaulin da shaykh islam ibnu taymiya da shaykh uthaymin suka zaba cewa lalle sallar idi farilla ce ka duba al-majmu mujalladi na biyar shafi na biyar ka duba al-mughni mujalladi na uku shafi na 253 ka duba al-insab mujalladi na biyar shafi na 316 ka duba ikhtiyarati shaykh al-islam ibn taymiya sabha shafi na 82 da kuma ka duba tawjihur ragibin ila ila ikhtiyarati al-shaykh ibn uthaymin shi ma a shafi na 163 za ka ga bayanin da suka yi cewa sallar idi wajiba ce to me hujjar waɗannan da suka ce sallar idi wajibi ce akan kowane musulmi namiji wanda yake da ikon zuwa wastadallu bi adillatin sun kafa hujja da dalilai da dama min hana daga cikin dalilan da suka kawo na farko qaulullahi ta'ala sun kafa hujja da faɗin Allah ta'ala fasalli li rabbika wanhar kai salla li rabbika saboda ubangijinka wanhar ka kuma yanka ko ka soke dabba wa suka ce cikin suratul kautsar aya ta biyu waƙalu suka ce innal mashhura fi tafsir abinda ya shahara wajen tafsirin wannan aya annal murada bi zalika abinda ake nufi da fasalli kai sallah din nan salatul eid ana nufin sallar eid wa haythu amara Allah biha yayin da ubangiji ta'ala ya umarni da ita ita sallar eid yace ayi ta wal amru to umarni kuwa yaqtadi al wujuba yana hukunta wajibci ne fala ya juzu li ahadin tarkuha a ƙarƙashin haka baya halatta ga wani ya ƙi zuwa sallar idi illa li uzirin sai in yana da hanzari domin Allah ya ce fasalli li rabbika kuma wannan fasalli din sallar idi ake nufi kuma gashi Allah umarni ya bayar ya ce fasalli kai sallah umarni ne shi ko umarni daga Allah ko daga manzansa wajibi ne har sai in akwai dalilin da yana ba wajibi bane ka duba almaguni mujalladi na uku shafi na 253 ka kuma koma tafsirin dabari mujalladi na 12 shafi na 724 da kuma tafsirin ibn kathir mujalladi na 8 shafi na 502 za ka ga bayanin da suka yi na biyu wa bi muwazabatin nabi sallallahu alaihi wasallam alaiha na daga cikin hujjar da suka kafa hujja da dalilin da suka kafa hujja da shi akan wajabcin sallar idi saboda dagewa da lazumtar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa sallar idi ba a samu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wata shekara ta zo ya ki fita sallar idi ko ya ki yin sallar idi karamar sallah ko babba ba to wannan muwazaba dagewa da dimantarta da kuma lazumtarta da annabi yayi wannan gudan dalili ne da ke nuna cewa sallar idi babu sassauci wajiba ce na uku wa amruhu bil khuruj laha umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar na a fita zuwa sallar idi kama rawat ummu atiya kamar yadda sahabiyan nan ummu atiya radiyallahu anha Allah ya kara mata da kala take cewa umirna an umarce mu an nukhrija mu shiga gida gida mu fito da al'awatika wato al'atik bera an san bera ko na a habar Allah a bera matar da sun zai faɗa akwai hausar da ake faɗa ne ta yi rashin kunya da yawa ba a fassarawa da wani amma akwai hausar da na faɗa kuma za ku fi ganewa ma'ana za ka ga ita ce wadda ta ɗan fara tasawa ita ba ta kai cikakkiyar budurwa ba amma ita ba ta yadda ba ita ma mace ce in ta je wajensu suna ganin me ya kawo wannan yarinyar nan ita kuma tana ganin ta wuce a ce mata yarinya ita ake cewa bera fulatanci ne to haka fassara take da fulatancin ma to bera to kaji ashe fulatanci ne ba an bayyanta wa zawatil khudur da kuma yan mata cikakku wanda suke su kuma kodayaushe suna wato suna cikin kariya ko da yaushe ba a ganin su ko da yaushe saboda sun dan girma sosai ba sa yawo ko a aike su siyo kaza saboda sun girma so sun zama yan mata cikakku su kuma wayancan wayanda ba su kai su ba su ake kira al'awatik to ummu adiya annabi yana umarta su su shiga har irin waɗannan duk a fito da su da wadda ba ma fitar take ba in ba ta kama ba su ne zawatul khudur to su ma duk ana fito da su ranar idi to wannan umarni da annabi yake bayarwa na aje a fitar da hadda mata masu jinin al'ada duk a fito da su wannan ya nuna cewa sallar idi wajiba ce na hudu wa an hafsa binti sirin an karbo daga hafsata binti sirin kala ta ce kunna namna'u jawarina an ya kharujna yawmal eid hafsa take cewa mun kasance muna hana yaranmu 'yan mata su fita ranar idi zuwa sallar idi faja a timra'atun a kwana a tashi wata rana sai wata mata ta zo fanazalat kasar bani khalab sai ta sauka wato a rukunin gidajen kabilar bani khalab sai ta sauka a nan fa'ataituha sai na je wajenta fa haddathat sai ta bani labari anna zauja ukhtiha tace mijin yar uwarta gaza ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yaki tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fintai asharata gazuwa yaƙi ɗaiɗai har goma sha biyu fakanan uktuha ma'ahu kuma ƴar uwartawa tana tare da ita mijin nata a ta a wannan yaƙe yaƙen fi sitti gazawatin a cikin yaƙe yaƙe shida cikin sha biyu ɗin qalat ta ce fakunna na ƙumu alal marda ta ce mu an je da mu wajen jihadin wajen yaƙin mu muke tsayawa akan marasa lafiya wajen jinya su da kula da su wani dawul kalma mukan yi magani ga waɗanda aka ji wa rauni shine kalma waɗanda aka jijji musu ciwo mu muke yin diresin mu sassa musu magani mu tsayar da jinin da sauransu aikin su kenan suka je jihadin faqalat ya rasulullah to ita wannan baiwar Allah sahabiya wadda take fita yaki tare da mijinta wajen tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta tambayi annabi tace ya rasulullah ya makin Allah game da sallar idi ala ihdana ba'asun ɗaya daga cikin mu mata tana da laifi in lam yakun laha jilbabun idan ba ta da hijabi ko mayafi mai girma da za ta lullube jikinta ta fita sallar idi da shi to akwai wani laifi a kanta in ba ta da wannan Allah ta kharuja ta ki fita ma'ana in ta ki fita tana da laifi faqal sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce li talbisha sahibataha yar uwarta ko kawarta ta tufatar da ita min jilbabiha daga hijabanta in an samu mai guda biyu ta wata ta'ara mata falyashhadun alkhaira lalle su halarci alkhaira wato aikin alkhairi wa da'awatal muslimin da kuma addu'o'in musulmi kar su zauna a gida to kaga waɗannan duk su ne dalilan da malamai masu mazhabi na uku suka ce wannan yana nuna cewa sallar idi fa lalle sai an je mata da maza wato ainihin wato in dai mutane sun musulmai ne 'ya'ya ne mazaje ko kuma matan su kuma kaga har matan duba hadithin ummu adiya da wannan hadithin na hafsa binti sirin ya nuna har mata a fito da su to kai kuma ba ba tana jinin al'ada an ce a fito da ita wadda ba ma fitar take ba ko da yaushe tana gida an ce a fito da ita sai kai da ko ina kaman kaman tayan mota kana yawo ko ina ranar sallar idi ka ki zuwa sallar idi kai zaman ka suka ce ai kai ma wajibi ne ka fita sallar idi wannan hadithi imam bukhari ya fitar da shi hadithi na 974 imam muslim hadisi na 890 al'awatik jam'u atik awatik jam'i ne na atika atik wahiyar mar'atul mukudara ita ce macen da take lullube wato an an dan killace ta allaci ƙara batul bulug wadda ta kusa balaga wal khudur shi kuma al khudur da aka ce zawatul khudur jam'u khidir wahiyar saturu shine labule ko suturcewa yusanu fihil mar'a da ake rufe ake kiyaye mace a cikinsa yadda ba za a dinga ganin ta ko da yaushe ba wa yi kusadu bihil abkar ana nufin dai yan mata da wannan kalma ta alhudur ko zawatul khudur to wannan bayanin hadithin sama hadithin kasa shi kuma da muka karanta na hafsa binti sirin mamul bukhari ya fitar da shi hadithi na 980 imam muslim hadisi na 890 arrajihu malam yace zance mafi rinjaye cikin zantuttukan nan na malamai la shakka annal qawla bi wujubi salati al-eidain babu shakka lalle kaulin da yace wajibi ne zuwa sallar idi guda biyu huwa alladhi tuqawwihi al-adilla wannan shine kaulin da dalilai suke karfafa wa qad ikhtarahu imam al-muftina kuma wato imam al-muftai muftin wato jagororin masu yin fatawa a wannan zamanin namu akwai a sheikh ibn Uthaymin a cikin majmu'ul fatawa dinsa na mujalladi na 16 shafi na 214 da kuma ainihin a sheikh ibn Baz shi ma a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 13 shafi na bakwai rahmatullahi alaihi ma da Allah ya musu rahama sun tafi akan haka fahuwar rajihu kuma shine zance mafi rinjaye wal ilmu inda Allah Allah shine ya bawa kansa sani makanu salatul eid to a ina ake yin sallar idi yusannu al-khuruj laha an sunnanta fita zuwa idi ila sahara zuwa fili can ba inda rukunin gine-gine ba ciki fili wa yukrahu iqamatuha an karhanta tsaye da sallar idi fil masajid a masallatai li hadith abi sa'id radiyallahu an saboda hadithan abi sa'id Allah ya kara masa yadda كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في يوم العيد أي في يوم الفطر والأضحى إلى المصلى النبي صلى الله عليه وسلم يا كسان تينا فتا إيدن كرم الصلاة دا إيدن بابا صلى إلى المصلى زوا بيلن صلى إيدي با أشكي مصلى تنسبا وانا حديث إمام البخاري يروي توشي حديثي نتدري ترى دا مسلم شدا إمام مسلم حديثي نتدري تقوز دا تمانين ما لك ولا شك باب شك أن الخروج للي فتا زوا بيلي amrun maqasudun wani al'amari ne da akwai manufa yuhudafu bihi da ake nufi da shi ila izhari hadhihi sha'ira zuwa ga bayyanar da wannan alama cikin alamomin addini wa ibraziha da fito da ita fili a ga mutane ba inda suka saba sallah ba kowa da sallah ya sai yana ta ana ta ficewa daga cikin unguwanni ana ta tafiya wani guri shi yasa wannan sallolin da ake yi a cikin masallatan juma'a to kusan kana iya cewa ya saba da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam illa iyaka sai dai ana ganin akwai larurar corona da waye da waye in ita ce to wannan babu larura shi kuma babi ne mai zaman kansa amma in babu wannan to yanda aka saba din nan da a fita yanzu ka je ƙauyuka har yanzu suna raya wannan sunnar za ga mutanen garin gaba ɗaya zai ga ana ta fita in kai bako ne ka ce ina a ce sallar idi ake tafiya in ka je za ga can cikin gonaki sun fita sun je wani fili to kaga abu ne wanda ba yau ba wanda aka saba da shi yau da kullum ba a nan yan ƙauye kaza da yan ƙauye kaza duk zai ga suna ta fitowa daga yan ƙananan ƙauyukan su suna haduwa a nan dan ayi sallar idi da aka tattaruwa kowane masallacin juma'a ya zama na idi ya saba da sunnar sallar idi kuma na fatan gane walaula zalika domin ba dan haka ba lama taraka masjidahu sallallahu alaihi wasallam to da manzon Allah ba zai ban masallacinsa ba alladhi yudha'afu fihi ajru salah masallacinsa da ake rubanya ladan sallah a ciki ya fita daga ciki ya koma wani guri ya je ya sallah sai kai masallacin ungoku ku zo ku ce za ku za ku sai da sallar idi a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam masallacinsa shine masallaci mai daraja ta biyu a duniya amma ranar idi ficewa yake daga cikin masallacin ya tafi as-sahara ila al-musalla ya je ya sallar idi a ciki waqtu salatul eid lokacin sallar idi mu kuma duk galibi yanzu mutane sauƙi kawai ta ko'ina da inda ya dace sauƙin da inda ma ba sauƙin ba duk kawai sauƙi tabi da haka wani bai ki ba a ce duk masallatan juma'a ko na kamsu salawat ma duk su zama na idi a ce ma ba an je ko'ina yana kudin da ya saba sallar kamsu salawat kawai ya fito na kamar yawaita sallar masallatan juma'a nan shi ma babu hikima ba hikima mun karanta lokacin da muna karanta sallar muna karanta littafin ihya'us sunna na shehu usman dan fodiyo na daga cikin bidiyoyin da yawaita sallar masallatan juma'a su kansu wanda babu bukatar su akwai masallatai na kamsu salawat wanda kullum mutanen unguwa da yan rukunin gurin suna haduwa suna sallah to sallar juma'a kuma ana nufin da yan nan unguwar da yan can unguwar da yan can su kuma su dinga haduwa a dinga samun ta'aru sannan sallar idi kuma duk masallatan juma'a su kuma a basu a dunkule wani guri shi kuma to sai ga da abubuwan ana ta barin su ana komawa bisa son zuciya da abin da mutane suke so yau da ka mutanen mu su in a san san su ne ba su ki duk koma kowane masallaci ma ce ya koma na juma'a ba yanda ɗan tazarar da da mutum zai ɗanye je sallar masallaci kaza masallaci kaza yanzu da ka ɗanye taku ga masallaci nan in kana amma ba ka san nan ga wani can shi ma a tsallake abin ya zama kamar gasa kamar riya kamar sai ka rasa dai gashi nan dai da son zuciya ma duk akwai a ciki da san shuhura da san jagoranci duk ya jajjawo wa'annan abubuwan ga suna ana ta yi da kuma su kansu masu kuɗi ba abin da ya shafe su ya dace bai dace ba kuɗinsa ne ya share nan gurin kawai ya ce masallaci zai ya kuma yi kenan kawai akwai bukatan masallacin a gurin babu bukatan masallacin shi kuɗinsa ne kuma shi masallaci ya ga damar yi kuma na juma'a kenan kawai duk za ga akwai ire-iren waɗannan matsalolin da yawa game da yawaitar waɗannan kuma su kansu masallatan juma'a kullum mutane za ga lalacewar ƙara yawa take a hakan ma fa masallatan juma'a an kaje za ga in ana hudu ba duk za ga sai iya cikin masallaci yanzu wata annoba da ta samu mutane sauraron hudu ba ma ba a yi sai a yi hudu ba a fassara ta zuwa hausa sai ga sai ƙwaryar masallaci ya tsirarin mutane mutane sai an tada sallah mutum ya ji sallah ta kan kama sannan za ga ana tattaɗo alherin da ke cikin zuwa masallaci da wuri har gasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa na zuwa masallaci da wuri wanda za a ga mutane iyayen mu irin na daɗin nan za a ga tun masallacin ma ba yawa wani daga nan zai masallacin cikin birni a ƙasa a ƙafa tun karfe tara za ga wani yayi wanka ya tafi masallatan lokacin sai can ɗaya can ɗaya haka za ga ba abun hawan da yawa amma yanzu ga ababen hawan a wadace ga kuma masallatan a wadace mutum ya je ya zauna ya samu falala da ladan ba kuma ya kuma baya komai inda ya iya korafi kawai ba ta da sallah da wuri ba ba fa da shi aka fara bai saurari hudu ba kawai laifinka shine karfe ɗaya kace zaka tada sallah ka ƙara minti biyar dan me yasa za ka ƙara amma laifi shine zai tashi ya ta gunguni ya ta mita ya ta surutu to sai ka rasa wace irin al'umma ce mu kullum al'amarin karatun yansa ake ilimi ƙara kusantar mutane ke amma aiki ne santa su ake yanzu ba yawan jahilci wani sai dai yawan son zuciya da kawai mutane haka suke so amma a ce masallatan juma'a duk yawan su dinnan da kusanto su da aka yi cikin jama'a amma wani masallacin juma'a ba za a samu ya cika ba har sai an zo ta da sallah kuma daga cikin hikimar sallar juma'a shine huduban nan sako na sati guda kila za ka yi sati guda wannan sakon da limamai za su isa za su sati guda suna yana maka tasiri wani abu ne game da ya shafi addini wani abu ne da ya shafi rayuwa za a sanar da kai wannan ne gurin samun information sahihin information daga Allah ko daga manzo sallallahu alaihi wasallam amma za ga al'ummar gatanan sai dai addu'a kawai wallahu musta'an waƙatu salatul eid lokacin sallar idi waƙatuha lokacin sallar idi ka waƙatu salatul duha kamar dai lokacin sallar walaha ne wa huwa ba'dar tifa'i shams shine bayan rana ta fito ta dan daga lokacin sallar idi yayi li'annahu alwaqtu alladhi kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu yusalluna domin wannan shine lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam da kalifofinsa suke sallatar sallar idi wa qad ruwiya ma yadullu ala istihbabi ta'jil al-adha an ruwaito abin da yake nuni akan mustahabbancin gaggauta sallar idi babba a idin babbar sallah wata akhiril fitr da kuma jinkirtar da idin karamar sallah an ruwaito abin da yake nuna mustahabbancin haka idin babbar sallah a gaggauta shi kamar irin karfe 8 8 da kwata a ce an yi sallar idi saboda mutane za su dawo su yi layya da haka akwai wata ibadar bayan sallar idi shi kuma sallar idin karamar sallah an so a jinkirta shi saboda shi in an dawo babu wani abu da za a yi na wata ibadar wadda kamar na layyadin wa huwa ma rawahu shafi'i shine abinda imamu shafi'i ya ruwaito annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kataba ila amr bin hazm cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wa amr bin hazm wa huwa bi najran lokacin shi kuma amr bin hazm yana najran wato sunan gari ne an ajjil al-adha yace ka gaggautar da sallar wato idin babbar sallah wa akhiril fitra ka jinkirtar da idin karamar sallah wa zakirin nas kuma kai wa mutane wa'azi ka tunatar da mutane shi kansa sallar idin duba duk wannan larabcin da hudubar da liman zai ba to na kafin sallah ma na juma'a da ita hudubar tana da alaka da sallar ma mutane sun ki zuwa sauraron huduba sai hudubar da sai ma bayan an yi sallah ai wani ana sallame sallar idin nan gawa zai buga abin hawan sai tawo kai ta larabcinka ya rage naka to ga ta juma'a kaga dai sai an yi hudubar ake sallah mutane sun ki zuwa su saurara to ba su saurari ta juma'a ba sai wadda ita kuma sai an yi sallah ake yin ta to shi ma za ga da an yi sallar idi za ga kawai mutane su gani suke sun gama da aka wannan hudubar da za a yi da jawaban duk da liman zai yi na tsawon shekara guda to shi kuma duk ba a bukata sai ga sai ɗaiɗai da ɗaiɗai ake tsayawa kowa sai ja abin hawan sai tafiyarsa lakin na mursal sai dai wannan hadithin hadithi ne mursal kuma hadisi ne da'ifi a kharajahu shafi'i fil um imamu shafi ya fitar da shi a cikin littafin sa al'um mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da biyar wa a'allahu al-albani bil irsal fil irwa sannan shek nasiruddin al-albani a cikin irwaul galil ya ce hadisin yana da illa hadisi ne mursal a cikin shafi na 633 al'adhanu wal iqamatu li salatil eid shin ana yin kiran sallah ana kuma ta da iqama a sallar idi ko ba a yi ittafaqa ahlul ilm malamai sun hadu ala anna al akan cewa shi fa kiran sallah innama shuri'a an shar'anta shi ne kawai lis salawatil khams al mafaruda a iya sallolin farilla guda biyar kawai wala yu'adhana lisalatin gairaha ba a yin kiran sallah ga wata sallah cikin salloli gairaha in ba ta farilla din ba kal janaza kamar sallar jana'iza ba a kiran sallah wal witr da wutiri wal idain da sallar idi guda biyu wa gairi zalika da wannan haka li'anna al adhana domin shi kiran sallah lil i'lami bi dukhul waqti salah ana yin sa ne dan sanar da mutane lokacin sallah ya shigo wal maktubatu sallolin farilla hiya al mukhassasatu bi awqatin muayyana su ne waɗanda aka keɓance su da wasu lokatai ababen ayyanawa su ne suke da ayyanannun lokaci wa tarkul adhani wal iqama huwa al warid fi sunna barin kiran sallah da ta da iqama a sallar idi wannan shine abin da ya zo a sunna an ibn abbas wa jabir radiyallahu anhuma qala an karɓo daga abdullahi dan abbas da jabir dan abdullahi Allah ya kara musu yadda qala suka ce lam yakun yu'adhan lam yakun yu'adhanu يوم الفطر ولا يوم الأضحى يريدان في أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤذن باء ينكرا صلى يوم الفطر ranar wato lam yakun yu'adhan ba a yin kiran sallah yawmal fitri ranar karamar sallah idin karamar sallah wala yawmal adha ko idin babbar sallah yurida ne suna nufin fi ahadi rasulullah a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yi وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين yace na yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallar idi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba da gairi azanin wala iqama ba kiran sallah ba iqama wannan hadisin imam muslim ya fitar da shi hadisi na 887 at-tanaffulu qabla salati al-eid shin ana iya yin nafila kafin sallar idi عن ابن عباس رضي الله عنه قال عبد الله بن عباس زي بام امسى ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر من زم الله صلى الله عليه وسلم ياي صلى رانر قرم صلى ركعتين ياي صلى ركعه بيو لم يصلي قبلهما ولا بعدهما بي صلى النافله بغبانن سو بي صلى النافله بباين سو متفق عليه Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi na 964, Imam Muslim hadisi na 884. sifatu salatul eid sifar yanda ake sallar idi alal musannif mawallafin iziya abul hasan ash-shadili yace wa sifatu harakatani sifar sallar idi wato raka'o'i biyu ne bigaidi azanin wala iqama ba kiran sallah ba iqama yukabbiru fil ula zai yi kabbara a raka'a farko ba da takabiratul ihram bayan kabbara harama sitta takabiratin zai yi kabarbari guda shida وفي الثانية أركع تبيو خمسة تكبيرات كبر بري قدا بير بعد تكبيرة القيام باين كبر الميكيو عن كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده عمرو بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين إيش منزق الله صلى الله عليه وسلم ياي كبر أصلى العيد قدا بيو بعد تكبيرة الإهرام kabbara fil idain yayi sallah a idin babbar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kabbara fil idain sab'an fil ula manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara wato bakwai a raka'a farko cikin sallar idi guda biyu wa khamsan fil akhirah wato kabbara biyar kuma a raka'a ta karshe raka'a ta biyu wannan hadisin ibn majah ya fitar da shi hadisi na 1279 sannan shek albani ya inganta cikin sahihu bin maja hadithi na 1057 a cikin ta hakikin mishkat a mishkatul masabi a hadithi na 1441 وعن أم المؤمنين الصديقة رضي الله عنها an karbo daga uwar muminai Allah ya kara mata yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kabbara fil fitr wal adha sab'an wa khamsan siwa takbiratay ruku annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara a idin karamar sallah da idin babbar sallah raka kabbara bakwai a raka'a farko kabbara biyar a raka'a ta biyu siwa takbiratay ruku banda kabbar kabbarori guda biyu na tafiya ruku'u wannan shi ma hadisi ne wanda yake ibnu ma abu dawud ya fitar da shi ainihin wato a hadithi na talatin da hadithi na talatin da bakwai da kuma hadithi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da talatin da takwas haka ibn maja hadithi na dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin sannan a sheik albani a cikin sahihu ibn maja ya inganta shi hadithi na dubu ɗaya da hamsin da takwas a cikin al'irwa ka duba shafi na ɗari shida da talatin da tara sai mu tashi raf'ul ya daini fi salatin eid ko an ce lokaci yayi insha Allah lokacin ya wuce ba to to insha Allah sai mu tsaya anan abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntubar harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Wow.